barci matsayin barci a sallah za a bayani a nan babin a game da matsayin barci a sallah an kafa da kakanu umara Allah ya kara yadda a gare su ya karba daga annabi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah yake Allah baya karɓar sallah in ba sarki wanda duk zai sallah ba sarki to Allah ba zai karɓi sallar tasa ba haka nan kuma Allah bai karɓar sadaka daga haram dukiyar da take ta haramun ka ce za ka sadaka da ita ina ka mai da ita ga masu ita shi ne ka yi daidai ba ba ka ce za ka yi sadaka da ita ba wannan ba wata bajinta ba ce wannan hadisi mutum biyar sun ruwaito shi ban da buhari shi yasa musulun ya ruwaito shi abu dawud turmuzi na sa'i da sun ruwaito shi shi ne ma lalafu a turmuzi ya fara da shi ko shi ne farko hadisi a cikin jami'ar turmuzi an kama daga sayyidina ali allah ya kara yadda a gare shi ya karbi daga annabi sallallahu alaihi wasallama manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mabuɗin sallah sarki da ya sa sallah kamar gida ce da yake a kulle gidan da yake a kulle ko ya za a yi ka shiga ai ka samu dan mukullin ka bude to haka sallah mabudinta sarki shi a haramata fara ta kabbara a kuma fita daga gare ta sallama wanda duk ya karfara harama to ya fara sallah ya shiga cikin sallah duk abin da aka ce mai sallah ba zai ba ya zama masa wajibi ya bari wanda kuma ya sallama shi kenan ya kwance kansa yana da dama kenan a sannan duk abin da aka ce mai sallah kada ya yi to shi ya iya aikatawa abu da ne rata hadisin da shi da turmuzi haka nan hakim hakim ya ce hadisi ne ingantacce hakim ya ce hadisi nan ingantacce ne an kama daga sai asma'u sai da asma'u ya sai da na abubakar allah kare da a gare ta sai ce wata mace ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama a matan nan ta ce wata a cikin mu jinin haira kan taba tufafinta akan samu mace ya zamo jinin haira ya taɓa tufafinta. To kamar wannan ya zafe da tufafin wajen sallah ta'ala sallata ya ce kamar matsa shi sannan ta fitirje shi da ruwa sannan ta wanke shi sannan ta sallah a cikin wato in ya zamo ma duk bayan ta yi wannan jin da ke tafiya alamar jinin har yau duk da ta yi wannan gashi ta mammatsa shi ta kankare ta mammatsa ta dirje shi ta duda shi ta wanke amma duk da haka jinin ya zama yana nan wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ce ka tikil ma'u wa la yurwika asruhu a wannan ruwan da yake kin sa masa wannan sifar ya wadatar da ke gurbin jinin ba zai cuce ki ba ka iya sallah da shi haka yazo a wata ruwa to na wannan hadisi mutum biyar ne ta ruwaito shi an kawo daga hadisi sai da gudari Allah ya kare da a gare shi yace game da manzo sallallahu alaihi wasallama yana sallah da sahabbansa sai muka ga ya cire takalmansa sai suka ga ya cire takalmansa ya sanya su daga hagun da shi yayin da mutanen da suke wajen suka ga haka sai kowa da zari takalmansa yana ajewa waje daya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama sallarsa sai manzo Allah ya ce me yasa kuka ajiye takalman ku kuka zare kafafunku daga takalman kuka ajiye takalman waje daya suka ce ya rasulullah mun yanka ne ka ajiye takalman ka mu ma sun ka ajiye na takalman wannan yana nuna irin yadda sahabbai suke tsayawa wajen manzo sallallahu alaihi wasallam sun ga ya abu yanzu nan za su faƙala sai manzo Allah ya ce malaika jibril alaihi salam ya zo mun ya bani labari cewa akwai kazanta a cikin takalmin nawa ko najasa shi yasa na cire yace idan da yankun zo zuwa masallaci to ya tsaya ya duba ya bincika in ya ga kazanta a takalmansa ko najasa ya iya shafe wannan kazanta ko najasa ya salla a cikin takalman nasa abu dauda ya ruwaito wannan hadisin hakanan imam ahmad hakanan hakim an karɓo daga aisha allah ya kare ta a gare ta ta karɓo daga annabi sallallahu alaihi wasallama manzo allah ya ce idan ɗayan ku ya ya kari a sallarsa yana sallah ya aikata abin da zai warware alwala to yadda zai yi sai ya nuna wa mutane ga abin da ya faru a'a ya kinaya gare su ya rufe hancinsa ya nuna kamar haƙo ne sannan ya fito ya bar sallah ya nuna mutane cewa kamar haƙo ne ya zo masa abu dawud ya ruwaito wannan hadisin hakanan ibnu maja shi ma ya ruwaito hadisin eh wato shi wannan akwai wani abun duba a nan ana hangen cewa to kuma an ban musu an san galibi wanda suke tsaye akan bankunan nan wanda ba musulmi ba ne in an ban musu kudaden nan za su kara karfafa da su tari ya zama hanya ce da za su bi ta kara yaki da musulunci ko musulmi ko danne musulmi to shi yasa dan an karbe din an ba mabukata sannan zai zamo akwai mafita yawa saboda irkabu a haddin rararai ne a sannan ya fa ban musu su cuci musulman ba daidai ba ne a ba musulmi haramun amma ya zama in ba ba shi haramun din ba kuma za a zo a yage shi da haramun din za a sannan sai a ba shi na an ba shi sai zama an yi rangwame a cikin irtikabu a haddin rararai wata ke la hasanin rarraini wa hayyaran da dastuwa hazaini ne murajin sauri ke fada to istiqbal al-jumlati magana fuskantar al-jumla hukuncin fuskantar al-jumla a cikin sallah to an karbo daga anas Allah kare yadda a gare shi ya karbo daga anas sallallahu alaihi wa sallama za Allah sallallahu alaihi wa sallam yace wanda ya salla irin sallan nan da nake ya fuskanci a kiblar da nake yace abinda muka yanka to wannan shine musulmi wanda alkawarin Allah da alkawarin manzo suka tabbata gare shi ko ku je za ku warware wa Allah ko ku ha'inci Allah a cikin alkawarinsa kamar irin wannan ko ku ce za ku taba shi kada a ce za a taba wannan kayi azza kada dukiya kai musulmi ne shi ma yayi azza kayi da asar kada dukiya kai musulmi ne shi ma yayi la'asar da kayi magarba yayi magarba kayi kita yayi kita kayi asuba yayi asuba ina ka fuskanta a sallar nan ka'aba aljibla ka fuskanta shi ma ina fuskanta min ya fuskanta in an ce masa wannan abu musulmi ne yanka zai karba shi kuma daga baya ka zo kana cewa wai ai kafiri ne ba ka kawo rore wa Allah a cikin alkawarin sa sai ya bi ka ne zai zama musulmi ko sai ya ba Allah in dai biyayya ga Allah ne gashi ya zo da ita shi yasa da ni za ka yi masa toje a ka kai ga matsayin buɗe baki ka ce ai kafiri ne to wannan hadisi Buhari da Nasa'i ne suka rawaito shi an karɓi daga bara'u Allah ya ƙara da a gare shi yace yana cewa mun yi sallah kan da annabi sallallahu alaihi wasallama ka tarhin baitul maqdis lokacin da annabi ya zo Madina ya jira zuwa Madina wata goma sha shida a wata ta shara ko wata goma sha bakwai a muka yi muna fuskantar baitul maqdis sannan aka juyar da mu aka ce mu koma duban Ka'aba wa min haisu halatta fa wallu wa haka sharar masjidil haram wannan hadisi duk mutum da sun ruwaito amma ban da abu dawud sun hudu sun ruwaito buhari muslim tirmidhi na sa'i an gaba daga abdullahi umara allah ya kara yadda a gare su ya ce mutane suna cin sallah asuba a kuba sai ga wani mai zuwa ya zo musu ya ce hakika mun zo sallah na salama an saukar masa da ƙur'ani a wannan daren an umarci shi a cikin abin da aka saukar masa din nan da cewa koma fuskantar ka'aba shi yasa koma ku fuskance ta wata ruwa kuma fuskanta kaba ruwa sai suka dawo suka fuskance ta zafin su da suna wajen shan suka juyo su komo ka'aba da suna kallon arewa suka dawo kallon kudu wani hadisi mutum ne ne suka ruwaito shi amma ban da turmizi turmizi bai ruwaito shi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana son a ce an mai da shi fuskantar ka'aba sai ubangiji ya zo jalla ya saukar da kadana la ta kallu ba shi kafin sallah fa dal wanda yana kibla tantar da ha wanda ya ka sarra musu da hara muna ganin irin yanda kake jijjiga fuskar ka sama kana sauraron wahayi shi yasa ba za za mu dora ka kai alkibla da za ka yadda da ita za ka so ta shi yasa daga yau ka koma fuskantar wajen masallaci mai alfarma ka juyar da fuskarka wajen masallaci mai alfarma ko ma sauran al'umma da inda kuke in dai sallah ta kama to ku juya fusakunku wajen ka'aba a tawajja sai zalla fuskanci wajen ka'aba buhari da turmuzi sun waito shi a sai na umar ce na dace da ubangiji na a cikin abu uku yadda na so haka Allah ya zartar da hukuncin sa kullu abu na farko na ce ya rasulullahi min makami ibrahim musalla ai ya dace ko a ce mun mai da makami ibrahim ya zama waje ne da zamanin ya sallah sai aya ta sauka واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى كركي كلن صلى جنب مقام ابراهيم كلن غير صلى bayan kun gama dawaci daidai مقام ابراهيم haka nan kuma na dace da ubangiji game da ayat bari na ce ya rasulallahi ina ma a ce kawo masu matan da su ringa yin lullubi su ringa tsari domin akan samu mutanen kirki ce magana da su akan samu ma wanda ba haka ba sai ayan nan ta tsari ta sauka يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدلين عليهن من جلابيبهن ذلك عدم أن يعرفن فلا يؤذين mata anar sallallahu alaihi wasallam sun taru a game da kishi a kansa na ce da matan in tsallaka kunna an yi badilahu a zuwa da hairan min kunna abu ne a kusa idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace zai sake ku ubangijin sa ya musanya muku mata da yake sun ke musanya masa matan da yake sun ke sai ku a tazarata bil aya shine wannan aya ta sauka wato yana cikin waje kusan sha hudu wanda yake da a qur'ani ko sha takwas a gaba daya inda yake aka ake kira muwafaqa to umma inda za a ga sai da a suyudi ya tara su ko alhamdulillah wa sallallahu ala rasulihi allazi tabahu ya sa'ili wal hadisa bi taksuru an allazi wafaqa fihi umaru wa ma yura unzila fil kitabi muwafiqan li ra'yihi sawabi sun ba su alta anu fi abiyati manzumatin tamanu min shadadi fil maqami wa shine law ta law ta nan maqami ibrahim musalla wa asara badari wa ayati tazahuri wa sitri Buhari ya ruwaito wannan hadisin. An kamo daga Abi Huraira a wato ya daga Allah kare da gare shi an ya karbo daga Annabi sallallahu alaihi wasallama a yake manzo Allah ce tsakanin gabas da yamma ina kenan kudu alƙibla ce gawa ga mutanen da suke kama a Madina da abin da yake a kunjin su sun sun dubi kudu to sun duba alƙibla wannan yake nuna cewa wato ne an dubi bangaren da ka'aba take ba sai lalle an duba ainihin daidai wa daida inda ka'aba take ba ayan kaga da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya lota musu cewa dai tsakanin gabas da yamma alkibla ne yasa inda kun dubi kudu shi kenan ba lalle an dubi kudu daidai ya zama daidai alkiblar ka'abar aka duba ba da sai ya dan juya kadan amma dai ba dora wa mutane irin wannan ba ba sai za a dora wa mutane irin wannan ba to yau wani aka fuskanci jiha da take ci kenan an duba aljibla rawun ibn maja ibn maja ya ruwaito hadisin da hakim da dara kurni to da kuma tirmizi tirmizi ya ce hadisi ne ingantacce a tirmizi ya ce hadisi ne ingantacce abin da sa jirgin ta tirmizi saboda wannan ƙarin cewa wasu hahu amma wato tirmizi da ibn maja duk shekara ɗaya aka haife su a zancen da ya fi karfi duk hijira ta ɗari biyu da tara aka haife su da ibn maja da tirmizi amma shi ibn maja ya riga wa fati ya fati mai can da saba'in da uku shi ibn maja shi ya tsara shekaru 64 ne shi kudur mai ce mai can da saba'in an sai mai can da saba'in da tara shi ya saki saba'in ne daidai jara kudu ne kuwa shi sai ɗari uku da tamanin da biyar yi wa fadi ɗari uku da tamanin da biyar yi wa fadi hakim kuwa shi sai ɗari hudu ma da biyar yi wa fadi hakim shi ne na baya a cikin su ko da ke haɗa zamani da dara kudin amma dara kudin ya girme shi ya riga shi wa fadi kaɗan to in kawar ga Ali ibn Rabi'ata Allah ya kare da gare shi Alibu yace muna tare da Annabi sallallahu alaihi wa sallama a wata tafiya a dare wanda yake mai duhu da ba san ina ne alkibla ba kowa ya salla inda ya fuskanta wato inda yake ganin nan ne alkibla yayin da gari ya waye muka amince nan ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama sai aya ta sauka a yi inda kuka fuskanta nan ne alkibla ta Allah sai ya sa wanda alkibla ta rikice masa sai ya zaɓi waje alisalla shi ne mai mota ta rike cewa fa illam ta kejis aw ta hayyara mustahidun ta hayyara walau salla arba'an laha suna wa hakira idan shi wanda bai sanya za a gano alkibla ba ya kasa samun mustahidi wanda ya iya ganowa to shi kenan ta hayyara sai zaɓi fuska da yake so ya salla wajen inda da yake ganin ko nan ne alkibla kawai ya salla shi kenan kuma idan ya zama bai gano cewa ai ba alƙibla yake yi duba ba sai bayan da ya gama sallah to ko ya bayyana cewa ba alƙibla ya duba ba ba a cewa sai ya sake sallah sai dai an sun wanda sai da ya fita ba ya sake sallah alka iya na mutane ko ko ne kuma ya san yanda ake bi a gano alƙibla amma yau sai Allah ya sa ya jibauce ya kasa ganowa to shi ma ta hayyara sai ya zaɓi wata fuska ya sallah gare ta walau sallah arba amma da a ce zai sallah hudu ke dubi nan ya sallah ya dubi nan ya sallah ya dubi nan ya sallah ya dubi nan ya sallah da hasuna da aka din yayi kyau wa hakira aka ma malam alhani ya zaba a cikin zaba sabanin malam to rawahu tirmidhi tirmidhi ne ya ruwaito wannan hadisin su sallan nafila to ana sallan nafila in ana cikin tafiya ko ina ake fuskanta in dai ana kan dabba an karba daga jabiru Allah ya kare ta a gare shi jabiru ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin sallah akan taguwarsa ya inda taguwar ta fuskanta da shi amma in maza Allah yana nufin zai sallah ta farilla sai ya sako ya fuskanci aljula sannan ya sallah hadisin nan mutum biyar da sun ruwaito buhari da muslim da abu dawud da tirmidhi da nasa'i a wata ruwaya manzala sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin nafila akan taguwarsa duk inda ta fuskanta duk inda ya fuskanta yana yin wuturi ma yana kan dabbar sai dai shi ba a sallar farilla a kanta abi dawud ya fi da hadisi manzala sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya tafiya ya nufin zai nafila ya gamsanta alƙibla da farko da taguwarsa ya kabbara sannan kuma ya ci gaba da tafiyarsa yana sallah duk inda taguwarsa ta fuskanta an kama da jabirin na abdullahi allah kare ta gare shi jabiru ya ce manzana sallallahu alaihi wasallam ya aike ni a wata bukata ta sa sai na dawo alhali yana sallah akan dabbarsa yana fuskantar gabas a can a wajen makka madina an dubi gabas ba ka'aba aka duba ba yana yin nuni da ruku'unsa da sujadarsa a wajen nunin da sujada yana kaskantawa fiye da kaskantawa da yake wajen nuni da ruku wannan hadisi wato ma'abuta sunan su suka ruwaito shi satarul aure sutarci al'aura to kala Allah ta'ala wanda tabaraka ta'ala yace ya ku mutane ku rike tufafin ku yayin duk sallar da za ku duk sallar da za ku ko da da za ku ku rike tufafin ku sai al'auran ku yace wanda sallallahu ta'ala yace wasu ya maka faɗa ya faɗa ka sai tufafin ka an karbo daga Abi Huraira Allah ya kare ta gare shi yace man- wani mutum ya tashi wajen da manzo sallallahu alaihi wasallama ya tambaye manzo Allah daga hukuncin yin sallah a tafi daya sai manzo Allah ya ce ya ji da saurai ne a cikin ku mutum nawa ne suke da tufafi biyu dukkanin ku ne suke da tufafi biyu ai masu tufafi ɗaya ma sun fi yawa wannan hadisi mutum biyar ne suka ruwaito shi sai tunzi Buhari ya daɗe ya tasa ruwaya sannan kuma wani mutum daga baya sa tambayar Sayyidina Umar sai Sayyidina Umar ya ce in Allah ya yalwata muku to ku yalwata kuma in Allah ya yalwata muku to kuma ku yalwata Eh, ka kamar irin yanzu kenan yadda aka gani a nan yan shekaru can da suka wuce ina yalwa tufafi sai sai ba kowa bane ma yake tufafi ɗaya a shekara ba kowa bane ma yake iya yin tufafi ɗaya a shekara sai a samu eh, an yi wanki a kasa fitowa saboda ba abin da za su akwai cikin malaman malamanmu wanda aka ce in an ga ya fito da mayafi da shi za a yi karatun to ya wanke kayan sani kayan ba wani yawa ne da su ba wanda daman za a wanke ne ba wani nasawa aka shaw abdullahi salke yake shaw abdullahi salke aka ba da labari yake to da sai fito karatun da mayafi ne kawai a jikinsa ba kayan to a sannan ya shi kuma me son kashe kudin ne ne ka ba ba ba ya tsoron kudi dan yanda ake faɗa ko milita ce ne ya zo na siyarwa da kai nawa ne da ya ce kaza in almajiran suka tsaya tsayawa ai kaza in dai da kuda an ka zo ku ba shi kuda fita shi ya ba me za ku tsaya tsayawa haka yake yana nan mun yi wani malami man wanda ba ko wasu da yawa ba su san shi ba a nan yake cewa kun ya yi burin abu biyu amma bai samu ba ya yi burin ina a ce mana abdullahi salga ya tadda zamanin nan ya ga inda kuɗi suke yadda ake fataka da kuɗi yadda shi yake son ya ga kuɗin ya kashe kawai ya gansu ya kashe ya gansu ya kashe a ce ya tadda wannan zamanin da kuɗin suka zamo ga su a shekarun da suka wuce yake faɗa to buhari ya daɗe a tasa ruwayar so ce an yi shi ko ya sai na mara ce in Allah ya yalwata to ku yalwata tun yanzu ana samun tufafin da yawa ku yalwata kan ku ce wato mutum tunda an ce a iya sallah da tufafi daya to mutum ya sa tufafi ɗayan ya yi sallah tun da yanzu an sami yalwar tufafin ba ya yi cikakke shiga sannan ya yi sallah mutum in zai sallah ya sa ya tara tufafinsa gare shi kai ya ce zai ɗau tufafi ɗaya ya yi sallah da an ce a yi haka daidai ne dan ku asan nan ba tufafin amma yanzu tun da yake akwai tufafin a sa tufafin wani dai mutum ya sallah da zani da mayafi ya ɗaura wani ya rafa wani ba irin yadda da ake da zanin kawai ba ko da mayafin kawai ko a zani da riga ko a zani da alkyabba ko a wando da mayafi ko a wando da riga ko a wando da alkyabba a gajeren wando da alkyabba ya yi a titu banin wato gajeren wando da alkyabba ko kuma a gajeren wando da riga tubanin wato gajeren wando wanda yake zai sutunce zuwa wato gwiwa wanda bai haura gwiwa ba ba haura gwiwa shine tubanin ina zaton saka da ya ce ya fi tubbani wani da gajeren wando da mayafi in an kabo da gare shi daga abu huraira ya kabo daga annabi sallallahu alaihi wasallam dan Allah ce ka tayin kai ta zai sallah a tufafi daya da biya wani abu musa kafadinsa daga wannan tufafin nan gudun kada ya sa ya fadi yana sallah al'aurarsa ta bayyana sallarsa ta bashi wani hadisi mutum ne ne suka ruwaito shi amma ban da sai mutum an karɓi daga jabir ibn abdullahi Allah ya kare da a gare shi yace na ga da Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah a tufafi daya a safi daya yana ne lulluɓa da shi wari da musulun sun ruwaito wannan hadisu an kawo daga kuma bin amirin Allah ya kara yadda a gare shi yace an kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata alkyabba ta alhariri ya sanya shi ya salla a cikin sannan ya sallama ije cire shi da gaggawa cire cirewa mai tsanani kamar wanda baya so ya ce la baki haza li mutage na wannan ba irin tufafin masu tsoron Allah bane bai dace ba ga masu tsoron Allah Buhari da Muslim da Nasa'i su suka ruwaito hadisu an kawo daga Abdullahi Abbasin Allah kare yadda a gare su ya karbo daga Annabi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya ce cinya al'aura ce cinya al'aura ce Buhari ya rasa hadisin amma ta aliki ta aliki bai kawo isnadin cikakke ba akan Abu Dawud da Tirmidhi an karbo daga Sayyidina Ali an Allah ya kare yadda a gare shi ya karbo daga Annabi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya ce kakkace za ka bude cinyarka kakkace za ka yi duba zuwa cinyar mutumin da yake da rai ko wanda yake ya mutu abu dawud da hakim da bazaru su suka ruwaito hadisu sannan an kashe fahizi ani daga bude cinya wannan zari dai da hani daga duba zuwa cinya ya fa'idanta da wucewa a shi cinyar nan al'aura ce kamar da aka bayyana da shi a hadisin can da buhari ya ruwaito shi mu'allake yana tsari akan haka mafi yau sabon manzo sallallahu alaihi wasallam ke cewa a cinya al'aura ce da wanda ta zo bayan sahabbai haka akan haka wa hanafiyawa suke da shafi'awa shi ne mazancin da ya fi inganci daga imam malik da imam ahmad wasu jama'a daga malamai suka ce shi cinya ba al'aura ba ce dan anas ya ce manzala sallallahu alaihi ya bude cinyarsa buhari ya ruwaito hadisu ya ce ya fi karfi dangane da isnadi amma hadisin can na abdullahi abbasin da aka karanta alfahizu a wuratun ya fi kewayewa ya fi kewayewa in ji buhari wannan magana ce ta buhari ya ce a in za ka yi sallah ko an ce cinya ba al'aura ba ce amma ka yi sallah cinya ka a rufe ai ya fi daidai tunda wasu sun ce ai cinya al'aura ce in kai kenan cinya ka a rufe a wajen kowa ka yi sallah da sirri ce al'aura amma in kai cinya ka a buɗe to wasu sun ce ai al'aura ce sallah ka ba ce ba kenan malikawa suka ce ita al'aura ta kaskashe biyu akwai wadda take mukallaza ita ce kubudu da duburu ita ce akwai kuma muhaffafa ita ce abin da ya haura wannan zuwa cibiya ko da gwiwa al'auran namiji a dangane da sallah haka ma kuma dangane da ganin dan uwansa namiji inda ake bukata idan namiji zai zauna da dan uwansa namiji ko dan uwansa namiji zai ganshi shine lalle ya rufe tsakanin gwiwarsa da cibiyarsa wanda yake wato yake wajibi kuma ya tsaye ta a sallah ma shine dai tsakanin gwiwar nan da cibiya to an kama daga abin ibn sha'ibin ya kama daga mahaifinsa shine shu'aib ibn muhammad ibn abdullahi ibn amr ibn al-as shi kuma ya karbo daga kakansa shine abdullahi ibn amr ibn al-as wanda wannan isnadin wasu sun ce ai ya kai matsayin ma a ce ingantacce ya kai a ce ingantacce wasu suka ce a'a bai kai a ce ingantacce ba sai dai a ce kyakkyawa ne da ya sa ake cewa dangane da hadisi ingantacce to ita dangane da hadisi kyakkyawa to irin wannan shine mafi daukaka yanda shabla dan fodo yake faɗa a misbahun rawi wal husnu kasfi hajjatil hujjati bi wa fi tafawutin fa ala rutabi ma sahaha al ba'ru ka ba'zin an ali kazaka amru ibn shu'aib lin nabi to qala manzo Allah yace idza waje a hadukun halimahu idan ɗayanku ya aurar da mai masa hidima bawansa ne ko wanda ya suhurta to kai ce zai duba tsaka abin da yake tsakanin cibiyar da wakwarkwar kuma da sannan gwiwa na wannan bawa na sun mutum yana da baiwa mace amma sai ya aurar da ita ga wani to ba daidai bane yanzu ya ce zai dubi tsakanin cibiyarta da gwiwarta abu dawud da tara kunni da bai haƙi da su suka ruwaito wannan hadisu an kaba daga maimuna Allah ya ƙara yadda a gare ta ta ce anar sallah da sallah ya kasance yana yin sallah bisa shimfiɗa yana yin sallah a kan shimfiɗa wato kumratu shimfiɗa ce karama ake yi daga kaba ta dalilu to wato tabarma ce karama ake yi a wannan hadisi mutum hudu sun ruwaito shi buhari da mutum da abu dawud da sun an kamar daga anas ibn malik Allah ya kare yadda a gare shi cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kance yana ziyartar ummu sulaimi sai zama sallah ta riske shi wani lokacin ya sallah sa wata shimfiɗa ta mu inji anas shi wata tabarma ce sai mu dan yayyafa masa ruwa a mutum biyar sun ruwaito wannan hadisin lafazin na abi dawuda ne ya zo a wata ruwaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan yi sallah akan tabarma da fata wadda aka je ne yakan yi sallah akan fata wadda aka je ne da sun tashi ba su hurrake yin sallah ba ita dabba galibi wa wato kamar idan dai sallah suna fula ce to ko da kamar akan mota ne kenan a iya yin ta ko akan mota ne dai sallah suna fula ce a iya yi amma abin da yake bai damfara da kasa ba to wannan akwai sabani da yawa tsakanin malamai a game da sallah akan da yawa daga malamai sun ce abin da yake shi kansa ba akan kasa yake ba to wannan ba a cewa a yi sallah a kansa kamar jirgin sama ke yayin kamar jirgin sama amma suka ce ya aiko shi din ma a ke to a wato duk ko da farilla ce sai dai dole sai a yi farilla ce sai an fuskanta alkimila to to bismillah rahman